الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته gaman magodiya ga Allah madaukakin sarki wanda ya bamu dama haɗewa a wannan masallaci na Bangazi a wannan yammaci na Litinin 21 ga watan Rabi'un al-Akhir hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga birnin Makka zuwa Madina shekara ta 1447 wanda ya daidai da sha uku ga watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya yau majalisi ne na tafsirin alkur'ani mai girma wancan makon mun tsaya kan aya ta hamsin da tara yau za mu tashi aya ta sattin da ya daimi Allah ce
وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القادر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون نعم ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين Allah maɗaukakin sarki ya ce wa huwa alladhi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar Allah dan dai maɗaukakin sarki shine wanda ke karɓar rayuwarku da daddare wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar kuma ya san duk abin da kuka aikata da safiya thumma yab'athukum fihi sannan Allah ya tashe ku a cikin wannan yinin liyuqda ajalun musamma dan Allah ya zartar da wani ajali sananne bi ma'ana ajalin na ɗaya daga cikin ku na iyaka kwanakan da aka sama sana rayuwa thumma ilaihi marji'ukum sannan ya zuwa gare shi ne makomako gaba ɗaya thumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun sannan Allah ya ba ku labari game da abin da kuka kasance kuna aikatawa fadar Allah madaukakin sarki huwa alladhi yatawaffakum bil-layl Allah nan dai shi kaɗai ne ke karɓar rayuwarku da daddare. Karɓar rayuwa a nan daidai wannan wurin ana nihin kwana kenan. Ina fatan mun gani. Allah shi ke ku da daddare ta hanyar sa ku yi barci. Don alwafa ya kasu kashi biyu. An gane ko? Akwai wafa, wafa al-kubra sannan kuma akwai wafa as-sughra babban mutuwa da karaman mutuwa babban mutuwa shine raba gangar jiki da ruhi wanda idan hakan ya kasance kaga mutum ya raba da rayuwa kenan ya tafi barzahu ba za a ƙara ganin sa ba sai tashi alƙiyama wannan babban mutuwa kenan sai karaman mutuwa karaman mutuwa shine barci an gane ko ta yadda Allah zai ɗauke maka shi'urinka baka san me kake ba baka san me ke faruwa ba baka san kai kawo da ake ba yayin da kake barci ina fata mun gane shi ma Allah ya ɗauke rayuwanka amma yakan maido maka shi lokacin da kai niyya tashi daga barci ko lokacin da zaka tashi daga barci sai rayuwarka ta dawo a gangan jikinka kamar yadda Allah madaukakin sarki ne ya faɗa a cikin alkur'ani yana bayyana hakan game da annabi Isa alaihi salatu wassalam idh qala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilai ka tuna ma al'ummaka lokacin da Allah madaukakin sarki yace da annabi Isa ya kai Isa inni mutawaffika lalle ni kam zani karbe ka anan karba ba mutuwa bace ba barci ne sau da annabi isa alaihi salatu wassalam bai mutu ba Allah ya ɗoke sani kuma zai dawo ƙarshen zamani a duniya ina fata mun gane kamar yadda Allah maɗaukin sarki ne ya faɗa Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada alaiha almaut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma kaga ashe barci ma wani nau'i ne na mutuwa sai dai ma'abucin barci ba a raba ruhin shi da gangar jikinsa ba sannan kuma barci babban ni'ima ce ga mutane saboda Allah yakan sa mutane su yi barci ko ya sanya dare lokaci ne na barci don ya kasance futu ga bini adam wahalhalan da kuka yi a yini kai kawo ma'aikaci ya ta yi aiki ɗan dako ya ta yi dako mai ginan rami ya ta yi rami kowa ya gaji a yini ana neman abin da aka ci sai Allah ya sanya muku barci da daddare don ganga jikinku ta huta game da wahalhalun da kuka sha a yini. Shi yasa ya ce, Waja'anna naumakum subata, waja'anna laila libasa, waja'anna nahara ma'asha. Kaga Allah ya sanya barci da ya zamanto raha ne ga jikunan ku banu Adam kasance kun wahalhala a yini. Ina fata mun gane. Kenan kaga nan barci ana nihi da nan mutuwa ana nihi da mi kenan? barci kuma dalilai na hadisai ma sun nuna hakan barci wani nau'i ne na mutuwa kamar da Imam al-Bukhari ya fitar da hadisi hadisin Hudhaifa qala Hudhaifa yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idza akhadha madja'ahu min al-layl annabi ya riga ya kasance idan ya haushin fudarsa da daddare wada'a yadahu tahta khaddihi annabi yakan aza hannunsa ƙalƙashin kumcinsa sun ya ƙulu sannan ya ce Allahumma bismika amutu wa ahya ya Ubangiji da sunanka amutu nike mutuwa barci kenan ko wa ahya da sunanka nike rayuwa bi ma'ana tashi daga barci wa idza istayqadha idan kuma annabi ya tashi daga barci qala yakan ce alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhin nushur godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki wanda ya raya mu ya tashe mu daga barci kenan ba da ma a matana bayan ya kashe mu nan kashewa ana nihin mi barci kenan wa ilihin nushur zuwa gare shi ne matattar halittu gaba ɗaya imamu tirmidhi ya fitar da hadisi da sanadi mai kyau hadisin abu huraira anin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala daga manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi yace idza stayqadha ahadukum idan ɗayan ku ya tashi daga barci falyaqul to yace alhamdulillahi alladhi radda alayya ruhi godiya ta tabbata ga Allah da ya maido mini da ruhi na wa afani fi jasadi ya bani lafiya a gangan jikina wa azina li bi dhikri kuma ya bani dama in ambace shi da izininsa Imam al-Baihaqi ya fitar da hadisi a cikin Shu'abul Iman da sanadi mai kyau hadisin Jabir عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال daga manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace annawmu akhul maut barci dan uwan mutuwa ne wala yamutu ahlul janna yan aljanna ba sa barci hutu ne na har abada Allah samu daga cikin su to shine abin nihi ya tawaffakum billayl Allah nan dai mai cikakken iko Allah wanda komai na nuna kadaituwarsa da kuma ƙarfin mulkinsa da kaɗaituwarsa da bauta shine ke karɓar rayuwarku da daddare ta hanyar sa ku barci wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar sannan duk abin da kuka aikata a yini na ayyukan alkhairi ne ayyukan sharri ne ya riga ya san su zai tattara su dan ya saka muku akan su an gane ko sai Allah ya ce wa huwal qahiru fawqa ibadi Allah shine alqahiru ma'abucin rinjaye ma'abucin ƙarfi wanda ya gagaru komai da komai fauka ibadi saman bayinsa yake ɗaukaka ta zati ɗaukaka ta sifa ɗaukaka ta gaba ɗaya wa yursilu alaikum hafaza sannan Allah yakan aiko muku masu tsaro masu tsaro a daidai wannan wurin ana nihin mala'iku an gane ko Allah yakan aiko mala'iku da suke kula da banu Adam ta hanyar kula da su da ba su tsaro da ba su tsaro da kuma wasu mala'ikun da ke kula da ayyukan banu Adam ta hanyar kiyaye su da ƙididdige su alherin aikin ko sharrin shi shi yasa a wani wurin Allah madaukakin sarki yake cewa lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah wa inna alaykum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد إمام السدي يكي ويرسل عليكم حفظة قال هي المؤقبات أبند أكنه دا حفظة كنا شينيتي المؤقبات من الملائكة ما سسروا سنة كياي بنو آدم دقاتكم ملائكو يحفظونه ويحفظون عمله suna kiyaye mutum sannan suna kiyaye aikin da mutum ke aikatawa haka abdullahi dan abbas ya ce wal muaqqibatu min allah hiya al malaika masu tsaro daga Allah madaukakin sarki sune malaiku yahfazunahu min amrillah hadisi yazo a cikin mu'jam na imam at-tabarani da sanadi mai kyau hadisin abi umama anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala daga manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce, Inna sahiba shimali la yarfa alƙalama sita sa'atin, lalle mai tsaron mutum ta ɓangaren hagun yakan ɗaga alƙalami har awa shidda anil abdin musulmin muktai game da bawa musulmi wanda ya aikata kuskure ko sabu. Fa in nadima idan ya yi nadama, واستغفر الله منها يعني مغفر الله game da wannan kuskuren da ya aikata alqaha sai mala'ikan nan mai tsaron mutun ta bangaren hagumkinsa sai jifa da wannan kuskuren ko saban wa illa in mutun bai nemi gafara bai tuba kutibat wahida sai a rubuta masa laifi daya idan kaga hafaza nan abinda yake nihi da su mala'iku da suke tsaron mutun suna kiyaye sa da kuma wanda suke kula da dukkanin ayyukan da mutane suke aikatawa hatta idza jaa ahadakum al-maut hatta nan lil ce bi ma'ana Allah yakan turo mala'iku akan ku da suke tsaron ku suna kiyaye dukkanin ayyukan da kuke aikatawa ya zuwa lokacin da mutuwa za ta zo ma ɗayan ku tawaffatu rusuluna to mala'ikun mu ko manzannin mu daga mala'iku za su karbi rayuwar shi wahum la yufarritun su ɗin ba sa sakaki game da abin da Allah ya ce su aikata, suwa kenan mala'iku kenan. An gane ko abin da Allah ya ce su aikata ba sa sakaki, ba sa jinkiri idan ajalin mutum ya yi za su zo su karɓi rayuwashi. Wannan aya tana nuna masu karɓar rayuwa ba mala'ika guda ba ne ba. Mala'iku ne sukan zo domin karɓar rayuwar mutum. Abdullahi ɗan Abbas ya ce, Limalakil mauti a'wanun minal mala'ika mala'ikan mutuwa yana da mataimaka daga cikin mala'iku da sukan zuwa su kama masa wurin karɓar rayuwar mutum na fata mun gane saboda in mala'ikan mutuwa ya iso wanda gabanin shi mala'iku sukan zo shine zai zo ya yi da zare ran ko ya cire ta sannan ga mala'iku kala biyu ko mala'ikun rahama ko mala'ikun azaba idan ya kasance mumuni ne mutunan kwarai sai a ba da ran zuwa ga mala'ikun rahama su hau sama da shi idan kuma ya kasance mutunan banza ne sai a miƙa ma mala'ikun azaba su yi ƙasa da wannan ran Allah ke shi mai kare shi ne wayar sulu alaikum hafaza hatta idza jaa ahadakum al-maut tawaffatu rusuluna wa hum la yufarritun thumma ruddu ila Allah maulahum al-haq sannan a mayar da su zuwa ga Allah madaukakin sarki maulahum al-haq mai jibanta su na gaskiya mai kula da lamuransu mai tafiyar da al'amuransu na gaskiya ala ku shurara lahu alhukumu hukumci na shi ne shi kadai shi yasa aka gabatar da lahu akan alhukum dan za a iya cewa alhukumu lahu sai aka ce lahu alhukumu li ifadatil hasri ko li ifadatil ikhtisas da nuna cewa hukumci ya ke bantu ga Allah shi kadai wa huwa asra'ul hasibin Allah madaukakin sarki shine mafi saurin masu lissafi da hisabi sai Allah ya ce قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعدكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون qul annabi ka gaya ma mushrikan makka wanda suka rika wasu allolin daban suna bautar su kuma bayan Allah man yunajjikum min zulumatil barri wal bahr wane ne ke tsamar da ku daga duffan sarari da kuma duffan teku nan zulumat suka ce abin da ake nihi da shi tsanance-tsanance tsanance-tsanancen sarari idan kuka bata a cikin sahara ko a cikin daji ga duhun dare ba ku san hanyar da za ku bi ba don ku tsira wa ke tsamar da ku wa ke kare ku daga dukkanin abin da kuke jin tsoro wake ba ku kariya game da wani iska mai ƙarfi da zai tankaro ku ko guguwar da za ta iya hallaka ku haka a cikin teku yayin da kuke tafiya a cikin jirgin ruwa wake kare ku daga dukkanin tsanani da kuke haɗuwa da shi na tsananin iskan da zai iya juye kwale-kwalen da kuke a kan shi na kuma harshen ruwa da ke bugawa da zai iya dirmiyar da ku a cikin wannan ruwan wane ne ke baku wannan kariyar wane ne ke baku wannan tsaron tad'unahu tadarruan wa khufiya kuna roƙonsa tadarruan halin kasancewa kuna cire sautin ku sama-sama wa kufiyatan kuma kuna roƙon shi kuna masu sirranta zancen ku ƙasa-ƙasa kuna kiran shi a cikin sirri la in an jaitana min hadhihi kuna masu cewa idan ka tsamar da mu min hadhihi daga wannan duffan na halaka lanakunanna min ash-shakirin to wallahi tabbat zamu kasancewa daga cikin masu godiya imana zamu bauta ka kai kadai mu gode ma ni'imomin da kake mana ba za mu hada ka da wani auren bauta ba wanda haka al'adar kafarai da mushrikan makka suke idan suka samu kansu cikin tashin hankali da damuwa suka tabbatar da cewa a wannan yanayin babu wanda iya tsamar da su sai Allah ta wannan lokacin Allah kadai suke kira ba sa kiran wani wanda ba Allah ba kamar yadda Allah ya ce huwa allazi yusawwir yusayyirukum fil barri wal bahr hatta idza kuntum fil fulki wa jarayna bihim bi rihin tayyibatin wa farihu biha ja'at harihun 'asifun وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين idan suka tabbatar da cewa an rigai an zagaye su ba mafita sai hallaka da'awu Allah mukhlisina lahu din sai kaga suna kiran Allah suna tsaftace kira ga Allah shi kadai ba sa kiran wani gumki a wannan lokacin la in anjaytana min hadhihi ya Allah idan ka tsamar da mu daga wannan tashin hankalin lana kunan da mina shakirin tabbat za mu kasancewa cikin masu godiya akan ni'imomin ka kuma bauta maka kai kadai falamma anjahum idahum yabghuna fil ardi bighairi alhaq yayin da Allah ya tsamar da su sai kaga sana wuce iyaka ba tare da haƙi ba kaga mushrikai haka suke kamar yadda Allah ya ce amman yahdikum fi dhulumatil barri wal bahr wa yursilu ar-riyaha bushran bayna yaday rahmatihi a ilahum ma'allah ta'ala Allahu amma yushrikun kenan kaga idan suka shiga wannan yanayin ba su da makoma sai Allah ba za su kira hubal ba ba za su kira lata ba ko manata da makamantansu daga cikin gumakan da suke bauta kuma bayan Allah saboda suna da yaƙini suna da tabbacin cewa a wannan lokacin a wannan yanayin da suka samu kansu babu wanda ya sai samar da su sai Allah shi kadai shi yasa sai su kira Allah a wannan lokacin shi kadai qulillahu annabi ba su labari cewa wanda zai tsamar da ku Allah ne shi kadai imana amsa ce wadda annabi aka saya musu tambaya kuma aka ce ba su amsa saboda amsa ba su da taja akai sun san Allah ne wanda zai tsamar da su kace da su Allahu yunajjikum minha Allah ne zai tsamar da ku daga wannan tsanance-tsanancen da kuka samu kanku na sarari da teku wa min kulli karbin kuma shi ke tsare ku daga dukkanin damuwa da kunci thumma antum tushrikun sannan kuna yin shirka da Allah madaukakin sarki tare da kuna yin shirka Allah nake tsamar da ku qul annabi ka gaya musu huwal qadiru Allah shine alqadir mai cikakken mulkin da babu abin da ya tawaye cikin mulkinsa Allah mai cikakken mulki ne babu abin da ke gagararsa ala an yab'atha alaikum azaban min fawqikum akan cewa ya turo muku da azaba daga samanku yana da dama yayi haka yana da cikakken ikon yin haka babu wanda ya sai hana in ya ga dama zai turo muku azaba daga saman kawunanku ina fata mun gane kenan kama ya muku ruwan duwatsu idan ya ga dama irin yadda ya mu'amalanci mutanen annabi lut da suka kafurce mishi suka kangare mishi Allah sai ya sabkar musu da ruwan duwatsu daga sama wa amtarna alaihim hijara Allah ya zubo musu da ruwan duwatsu daga sama ko kuma Allah ya sabko muku iska mai ƙarfin gaske da zai iya hallaka ku daga sama kamar yadda ya ma'adawa lokacin da suka kangare ko kuma ya sabko muku ruwa mai ƙarfi wanda zai hallaka ku ya tafiyar da ku irin yadda ya ma mutanen annabi no lokacin da suka kangare aw min tahti arjulikum ko kuma ya sabko muku da azaba ko ya turo muku da azaba ta ƙasan ƙahuwanku azaba ta ƙasan ƙahuwanku shine girgiza ƙasa abin ne mai sauki Allah ya ba ƙasa umarni ta girgiza ta haɗe ku gaba ɗaya kamar yadda yin makarun lokacin da ya nuna isa ya nuna dibararsa da wayansa ya sa ya samu kuɗi ba wai Allah ne bai basa ya fito yana taƙama a doron ƙasa sai Allah ya sa ƙasa ta nutse da shi ta hallaka shi Allah ya ga dama zai iya muku haka aw yalbisakum shi'an ko kuma Allah ya haɗa ku ya maida ku ƙungiyoyi daban-daban ويذيق بعضكم بأس بعض Allah ya ɗanɗana ma shashen ku tsananin shashi, ya zamanto shashi na kashe shashi, shashi na azabtar da shashi. Imamul Bukhari ya fitar da hadisi a cikin kitabu tafsir, ƙalƙashin faɗar Allah maɗaukakin sarki, ulhuwal qadiru ala an ya ba'asa alaikum azaban min fauƙiku, har zuwa ƙarshen aya. Ya ce, yalbisakum bi ma'ana ya khalitakum Allah ya cakuɗa ku daga aliltibas ne yalbisu ya khalitu shi'an inji imam al-bukhari firqan zai mai da ku firqa firqa kungiya kungiya haddathana hammad ibn zaid an amr ibn dinar an jabir radiyallahu anhu qala lamma nazalat hadhihi al-aya daga jabir radiyallahu anhu yace lokacin da wannan aya ta sabka قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعوذ بوجهك lokacin da Allah ya ce Allah na da cikakken iko ne ya turo muku azaba daga saman ku sai annabi ya ce ina neman tsarinka da fuskarka aw min tahti arjulikum da Allah ya ce ko kuma in turo muku da azaba daga kalkashin kahuwanku qala sai annabi yace a'udhu biwajhik ina neman tsari da fuskarka aw yalbisakum shi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama hadha aysar lokacin da Allah yace ko kuma ya maida ku kungiyoyi daban-daban shashan ko ya dinga kashe shashe sai annabi yace to wannan shi yafi sauki mana idan aka kwatanta da bin wannan shi yafi sauki da Allah ya sabko muku azaba daga saman ku zai halaka ku ne gaba daya idan kuma ya turo muku azaba daga ƙasan kuma zai halaka ku ne amma idan ya sa wani shashen ku yana kashe shashe kaga ba za a halaka ku gaba daya ba sai dai ba za ku shi daɗin rayuwa ba kaga wannan shi yafi saukin idan aka kwatanta da guda biyun gaba daya ina fata mun gane shine aw yalbisakum shi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd انظر كيف نصرف الآيات Allah ya ce duba kaga yadda muke sarrafa musu ayoyi muke nawwa'a musu usulubi daban-daban la'allahum yafqahun ko cewa su din za su fahimta su yi aiki da abin da ake gaya musu sai Allah ya ce وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يقولون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يقولوا في حديث غيره حتى يقولوا في حديث غيره وإما ينسي ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين نعم وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون kafin nan aw yalbisakum aw aw yalbisakum shi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd ko Allah ya maida ku kungiyoyi daban-daban shashan ko ya dinga azabtar da shashi hadisi ya zo a cikin sahih muslim hadisin jabir daga jabir dan sa'ad daga babansa yake cewa lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fuskanto a wani wuri da ake ce mishi al'aliya hatta idza marra bi masjid bani muawiya bai gushe ba sai da yazo daidai masallacin masjid bani muawiya dakhala faraka'a fihi rak'atayn annabi sai ya shiga yayi raka'a guda biyu wa sallaina ma'ahu suka ce mu ma sai muka yi sallah tare da manzon Allah wa da'a rabbahu tawilan sai annabi ya roki ubangijinsa ya tsawaita wurin roƙon Allah sun man sarrafa ilaina sai annabi ya waiwayo ya dube mu faƙala sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai manzo Allah tsira da amince Allah su tabbata a gare shi yace sa'altu rabbi thalathan na roki ubangiji na ababe guda uku fa'atani thnataini wa mana wa mana'ani wahida ya bani guda biyu daga cikin ababen da na roke sa sai ya hana mini guda daya sa'altu rabbi alla yuhlika ummati bis sanati fa'ataniha na roƙi Ubangiji na cewa kar ya hallakar da al'ummata ta hanyar fari gaba ɗayansu sai Allah ya bani ya karɓa mini cewa ba zai hallaka su. Wasu altuhu Allah yi hulika ummati bil gharq sannan na roƙi Allah maɗaukakin sarki cewa kar ya hallakar da al'ummata ta hanyar dirmiyar da su a cikin ruwa fa'ataniha Allah ya karɓa min cewa ba zai ma al'ummata hakan ba. Wasu altuhu Allah ya ja'ala ba'asahum bainahum famana'aniha. sai na roƙi Allah madaukakin sarki na ukun cewa kar Allah ya sa yaki tsakankaninsu sai Allah ya hana min wannan bai karba mu da ba a wannan Allah bai karba mu manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam cewa al'ummar sa su zaman lafiya shashan su su daina da su daina azabtar da shashi Allah bai karba mu sau sannan zaka nura al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama shashan su suna azabtar da shashan su tunda fitina ta kunno kai a lokacin Uthman dan Affan aka kashe shi jinin musulmi ke zuba ƙasa ya zuwa yau ya zuwa tashin alkiyam ina fata mun gane jinin musulmi ya sha zuba ƙasa zamanin ƴan Shi'a zamanin al-Khawarij wanda su ne suka kai makura wurin kashe musulmi wanda annabi dama ya bada labarin su kuma ya bada sufofin su na daga cikin sufofin su suna kashe musulmi ne suna barin kafirai kuma ka nura ka gani duk wasu khawarij da aka yi a tarihi haka tabi'arsu take haka sufofinsu suke kai ba wa'ancan ba khawarij da aka yi wanda suka wuce a tarihi a yanzu masu biyan manhajinsu da tsarinsu su ma haka suke yan boko haram da makamantansu za ka ga ba abin kisa a wurinsu sai musulmi idan ka ji sun buɗe wuta bai wuce cikin kasuwa ne kuma kasuwar galibinta musulmi ne ke rayuwa a ciki idan kaga sun tada ba ba mai bai wuce cikin masallatayya ne kaga masallatayya wurin musulmi ne duk in kaji yan boko haram sun yi kisa zaka ga musulmi ne suka kisa Borno kowa ya san me ya faru a cikin ta nawa aka kashe daga cikin musulmi nawa suka bata yanzu wanda a yanzu ba a san inda suke ba nawa ne daga cikin fami suka tarwatsa suka watsar wanda wannan ma bai san inda dan uwansa yake ba nawa ne daga cikin jigajigan malamai da suka yi fice wurin koyar da alkur'ani da tafsiri da karatu wanda 'yan boko haram suka kashe suka hallakar da su kaga shine annabi ya roƙa Allah bai karba masa ya zamanto al'umma sun rarrabu sun karkaso wani kaso yana azabtar da wani kaso wani kaso yana kafirtar da wani kaso wani kaso yana aibata wani kaso wani kaso yana azabtar da wani kaso wani kaso yana kashe wani kaso wanda haka za a yi tara yau zo tashin kiyama sai wanda Allah ya kare ya hana masa kashe dan uwan shi musulmi Allah ya samu daga cikin su sai Allah madaukakin sarki yace wa kadzaba bihi qaumuka wa huwa alhaq mutananka sun karyata sa bihi kinan damir yana koma ga alqur'ani mai girma sun karyata alqur'ani mai girma wa huwa alhaq alhalin alqur'ani gaskiya ne qurayshawa sun karyata shi sun ki su karbe shi tare da cewa gaskiya ne qul annabi ka ce musu lastu alaikum bi wakil ni kam akan ku ba wakili bane ba bi ma'ana ba mi kiyaye al'amuran ku bane ba abin da ke wajibi a kaina in isar da sakon Allah zuwa gare ku kuma na isar li kulli naba'in mustaqarru ga dukkanin labari daga cikin labaran da Allah ya bada yana da lokacin da zai tabbata ya faru sawa'un a nan duniya ne ko kuma gobe alƙiyam wa sawfa ta'lamun da sanna za ku san haka wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina idan kaga waɗanda suke kutsawa a cikin ayoyinmu ta hanyar yi musu ba'a da izgili da ƙaryata su fa a'rid anhum to kawar da kai game da baransu tashi ka tafi ka kakkasa muna tare da su lokacin da suke yin haka hatta ya hudu fi hadithin ghairi har sai in sun shiga wani zancen wanda ba wannan zancen ba na aibata addini da kuma mishi izgili da ba sai lokacin da suka tuba suka daina suka zo mutanen kwarai a wannan lokacin za ka rikasta abokan zamanka da abokanan abokanan me yake cewa alaka ka ta yau da gobe ko da yaushe amma idan suna wannan mummunan zancen suna aibata addini suna izgili da shi suna kareta alkur'ani mai girma suna kareta manzon Allah suna wasa da shi to ka kawar da kai game da barin su kar ka zamna tarar su wa in ma yusayyannaka shaytan amma idan shaydan ya mantar da kai fala taq'ud ba'da dhikra ma alqawmi zalimin to kar ka zamna bayan tunawa tare da mutanen da yake azzalimai bi ma'ana idan shaydan ya mantar da kai ka zamna suna ta aibata addini suna masa izgiri da makamantansu sai ka tuna to bai kamata ba ka ci gaba da zama bayan ka tuna tare da mutanen da yake azzalime ne wannan aya dalili ne karar da ke nuna nisantan mutanen banza da rashin zama tare da su imam al-qurtubi yace fa innal illata sama'ul khawd fi ayatillah illar da ta sa aka ce mutun ya kaurace musu shine shuraren kutsawa da abin da bai dace ba cikin ayoyin Allah kar ka zamna ka ji tare da su wadhalika yashmaluhum wa iyyahu saboda yin hakan da zama da su lokacin da suke aibata addini suna izgili da shi zai shafe su da shi wanda ya zamna tare da su ibn al-arabi al-maliki yace وهذا دليل على أن مجالسة أهل الكبائر لا تحل wannan aya dalili ce da ke nuna cewa lalle zama da masu aikata manya-manyan zunubai la ta hillu bai halatta ba bai dace ba. Ibn Khuwais Mandat ya ce cewa, Man haza fi ayatillah, duk wanda ya kutsa cikin ayoyin Allah ta hanyar karyata su da musu ba'a da izgile, turikat mujalasatuhu sai a bar zama tare da shi wa hujira a ƙaurace masa. Mu'minan kana au kafiran duk guda ne mumini ne shi ko kuma kafiri ne. Fudail bin Iyad shi kuma yake cewa man jalasa ma'a sahibi bid'atin duk wanda ya zamna tare da ma'abucin bid'a dan bid'a kenan lam yu'ta al-hikma ba za a ba sa hikima ba wa idza alima Allahu azza wa jalla min rajulin annahu mubghidun li sahibi bid'atin rajawtu an yaghfira Allahu lahu idan Allah madaukin sarki ya san da cewa wannan mutum mai kyamar 'yan bid'a ne in ji fadail ina sa ran Allah ya gafarta masa sakamakon yana kyama yan bid'a kaga kyama yan bid'a ibada kaurace musu da nisance musu ma ibada ne hadisi yazo a cikin sahih muslim hadisin ali radiyallahu anhu qala haddathani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimat ali dan abi talib yace annabi ya zanta mini kalmomi guda hudu na farko la'anallahu man dhabaha li ghairillah Allah ya tsine ma duk wanda ya yanka abin yanka zuwa ga wani wanda ba Allah la'ana Allahu man la'ana walidai Allah ya tsine ma duk wanda ya la'anci iyayensa ko ya zage su ko ya aibata su kai musu ba daidai ba la'ana Allahu man awa muhdithan haka Allah ya tsine ma duk wanda ya bai wa dan bid'a kariya ko ya kaunace shi ya so shi ya taimake shi cikin bid'a da yake aikatawa ina fata mun gane sai na hudin la'ana Allah man ghayyara manar al-ard haka Allah ya tsine ma duk wanda ya canza ma ala ya canza alamomin ƙasa sawan karka ne gonakai ne filaye ne sai zo ya canza alamomi dan ya samu wani babban kaso daga cikin haƙƙin mutane to irin wannan mutum Allah ya tsine masa albarka idan aka ce Allah ya tsine masa albarka Allah ya kore sa daga barin rahamarsa bi ma'ana baya daga cikin jinkan Allah baya daga cikin rahamar Allah kaga ko wannan mutum ya shiga ku Allah kare shi yasa Allah madaukin sarki yace wa kan nazzala alaikum fil kitab an idza sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'hum hatta yaqudu fi hadithin ghairi innakum idhan mithluhum inna allaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصروا إمام الترمذي يفتد حديث لسنة دي مكيو حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذا الله سيرا دامن الله سبت أغريشيتي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر duk wanda ya imani da Allah sannan ya imani da ranar ƙarshe kar ya zamna akan tabulkin da ake shan giya a kanta a wannan dalilin da ke nuna a nisance duk masu aikata mayyamayyan zunubai haramun ne ka dinga zama tare da masu aikata mayyamayyan laifi ina fata mun gane duk wani dila dan kwaya duk wani mai harakata mai saidata ba abokin zaman ka bane ba abokin fadar ka bane ba sai fa in ka je ne dan ka masa nasiha ka ja hankalin shi cewa abun nan da yake ya daina ina fata mun gane da haka bai halatta ba ka ce za ka je otalkin da ake shan giya ka zamna akan tabulki ashe ake shan giya aka maka abinci na halal kace bi halatta ka nisanci hakan tunda annabi ya ce duk wanda ya imani da Allah ya imani da ranar karshe to bai kamata ba ya zamna wurin da ake shan giya aka mishi abinci ci Allah kare Imam Muslim ya fitar da hadisi hadisin Nafi' daga Safiya ɗaya daga cikin matayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga manzo Allah tsira da mace Allah tabbata gare shi yace man ata arrafan duk wanda ya je wurin dan duba fasa'alahu an shay'in ya tambaye shi game da wani abu lam tuqbal lahu salatu 40 yawm laila ba za a karba masa sallar dare 40 ba ko kwana 40 kaje wurin arrafan shine dan duba ko dan tsahi duba da duk kowane irin nau'i yake yin duba da ƙwarya yake yi a leƙa da ruwa a ciki da tafin hannu ne yake yi da finjali ne yake yi da tabzaha ne yake yi kai har ma masu yin duba da camfi da alkur'ani mai girma karkaje wurin shi zuwa wurin shi illa ne akan addinin dana ya ce in ka je wurinsa ba za a karba maka sallar dare arba'in ba dole ka yi kuma in ka yi ba lada ko guda me ya kai haka hasara da tabewa kaga wannan duk dalilin da ke nuna ka nisanci masu aikata laifi ka nisanci masu aikata manya-manyan zunubai ka nisanci masu aikata kafirci sana yada su don kar su yi tasiri akan ka kai ma kai abin da suke aikatawa wannan hadisi yana da shahid a wurin Imam Ahmad daga hadisin Abi Huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ata arrafan duk wanda ya je wurin dan duba au kahinan ko boka fa saddaqahu bima yaqul ya gaskata shi game da abin da yake faɗa faqad kafar bima unzila ala Muhammad to hakikan ya kafirce mu abinda aka sabkar mu annabi Muhammad so da kaga idan ka je wurin dan duba zai baka labarin abinda ya riga ya gabata ne ko wanda zai zo nan gaba kaga ilimin gaibi ne abinda zai zo nan gaba ilimi ne na gaibi abinda zai faru gobe ko jibi ko gata ko shekarun da za su gabato ilimin gaibi ne wanda babu wanda ya san akan sai Allah to idan ya baka labari da abin da zai zo nan gaba ka yarda ka karba kamar ka karyata alkur'ani ne wanda ya ce babu wanda ya san gaibi sai Allah da haka haramun ne ka je wurin mai duba ya duba maka ina fata mun gane haramun ne a sace maka kuɗi ko a sace maka mashin ko mota ko je wurin wani da sunan malami dan ya duba muku waye barawo bai halatta ba wannan wanda zai dubo muku barawo shine annabi kini da al-arraf matsayi dan duba in ba haka ba ya zai gano wanda ya sace moto ya zai gano wanda ya sace mota ya zai gano wanda ya sace kuɗi wanda ba gaban shi aka yi sata ba ya zai gano haka kaga dole akwai abin da yake amfani da shi na me na iskokai da shayatin da aljanu don su nuna mishi me wanda ya sata su din ma in sun sani kenan kaga shi din kafiri ne yana ba da labarin abin da zai faru nan gaba ne idan ka gaskata shi kamar ka karyata alkur'ani ne da ke nuna cewa babu wanda ya san gaibi siwa sai Allah to kaga wannan aya tana nuna nisan taddin masu aikata munanan laifi kar ka zamanto kana zama tare da su ko da yaushe matukar ba jan hankali kake musu ba ko nasiha ko abin da ke kama da haka ina fata mun gane wa ma'ala alladhina yattaquna min hisabihim min shay Allah madaukin sarki yace babu laifi game da wanda suka shi tsoron Allah suka kiyaye dokokin su na hisabun waɗanda suke kutsawa cikin lamarin ayoyin Allah ba su da laifi ko guda haka ba su da hisabin waɗannan masu munanan aikin walakin zikira la'allahum yattaqun sai dai zikira za su iya musu wa'azi su ja hankalinsu su gargade su watakila za su ji tsoron Allah su daina abin da suke na aibata ayon Allah sai Allah ya ce وذل الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا Mm.
وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون
Allah ce wa zarin lazina takhadhu dinahum la'iban wa lahwa kyale waɗanda suka rike addinin su a matsayin wasa da shiririta wa garratuhum alhayatud dunya kuma rayuwar duniya ta ruɗe su wa zakkir bihi an tubsala nafsun bima kasaba kai gargadi da alqur'ani kai wa'azi da shi ka ja hankali da shi an tubsala nafsun bi ma'ana Allah tubsala nafsun kada a tsare rai gobe alkiyama bima kasabat sakamakon abin da ta aikata na laifi laysa laha min dunillah ba ta da wani wanda ba Allah ba waliyun wanda zai jibanci al'amarinta wala shafi'un ko wanda zai cece ta wa in ta'dil kullu adadin la yu'khadhu minha da dai za ta bayar da abun fansa duk yawansa la yu'khadhu minha ba a karban wannan abun fansan dan a tsamar da ita daga azabar Allah yamana kamar su gargadi da alqur'ani ja hankalinsu da alkur'ani kar ya zamanto an tsare rai gobe alkiyama sakamakon abin da ta aikata na laifi wanda a wannan lokacin ba su da wanda zai cece su game da azabar Allah ba su da wanda zai ɗoki yawuninsu ko kuma ya hana azabtar da su gaban Allah maɗaukakin sarki kuma da dai za su ba da duk abin da suka mallaka a matsayin fansa ga rayuwarsu a bar su ba za a musu azaba ba la yu'khadhu minha ba za a karba musu wannan abin da suka bada na fansa ba ulaika alladhina ubsilu bima kasab to irin waɗannan su ne wanda za a tsare su gobe kiyama bima kasabu sakamakon aikin da suka aikata lahum sharabun min hamim suna da abin sha min hamimin wanda ya kai matuka wurin zafi imana ruwan da za su sha gobe alkiyama ruwa ne na azaba da suka kai matuƙa wurin zafi wanda idan sun zo sun daga za su sha su naman duka zai rubuto ya fada cikin ruwan sakamakon zafin ruwan kuma idan suka kurba suka haɗe zai ciccira musu ‘yan hanjinsu sakamakon zafin da yake da wa azabun alimin bi makanu yakfurun kuma suna da azaba mai raɗaɗin gaske sakamakon abin da suka kasance suna yi na kafirci sai Allah ya ce قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب na'am له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق له وله وله ملك السماوات والأرض وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير قل annabi Muhammad ka gaya musu a nad'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadurruna shin yanzu za mu zo mu bauta ma wani wanda ba Allah ba ma la yanfa'una wanda ba zai amfane mu ba wa la yadurruna sannan ba zai iya cutar da mu ba ko ya ije mana cuta wa nuraddu ala aqabina yanzu za mu dawo akan digadigan mu ba da idh hadana Allah bayan Allah ya riga ya shirye da mu mu zo mu kafirta kamar ku kallazi istahawatuhu shayatin mu zo mu kasance kwatankwacin waɗanda shaidanu suka batar da su fil ardi a doran ƙasa hayrana su kasance sun kiɗi moce ba san me suke ba lahu ashabun yad'unahu ila hudatina yana da abokai wanda suke kiran shi zuwa ga shari'a itina suna cewa da shi zo tare da qul ka ce musu inna hudallahi huwal huda lalle shari'ar Allah ita ce shari'a ta gaskiya wa umirna linuslima li rabbil alamin mu kuma an fore mu musallama mu mu kauye mu zuwa ga ubangijin halittu gaba daya wa an aqimu salata wattaqu kuma an fore mu da matsayi da sallah kuma an fore mu da mu ji tsoron Allah wa huwa alladhi ilayhi tuhsharun shine wanda zuwa gare shi ne za a tashi ku gaba daya gobe alqiyam wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal ard Allah nan dai shine wanda ya halicci sammai da kasai bil haqqi da gaskiya bi ma'ana da adalci dan yayi hukunci tsakankanin bayu gobe alqiyama ya sakan yama wanda ya alkhairi da alkhairi ya sakan yama wanda ya sharri da shar wa yawma yaqulu kun fayakun ku ji tsoron ranar da Allah zai ce kasance ta kasance ita ce ranar tashin alqiyama qawluhu alhaqa maganar Allah ita ce gaskiya gaba ɗayanta walahu walahu almulku yawma yunfakhu fi sur shike da cikakken mulki a ranar da za a yi busa a cikin kaho alimul ghaibi wash shahada masanin abin da ke boye masanin abin da ke bayyane wa huwa al-hakimul khabir shine al-hakim mai hikima cikin abin da yake aikatawa khabir kuma kwarre cikin dukkanin abin da yake aikatawa sai Allah ya ce wa idh qala ibrahim li abihi azara atattakhidhu asnaman alaha inni araka wa qaumaka fi dhalalin مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين نعم فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين Allah ce wa izkala Ibrahimu li abihi azara Annabi Muhammad tinama al'ummarka lokacin da Annabi Ibrahim ya ce da mahaifinsa azara dan mahaifinsa shine azara shine mahaifin Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yace da shi atattakhidhu asnaman aliha yanzu zaka rika gumaka a matsayin alloli abin bauta kuma bayan Allah inni araka wa qaumaka fi dalalin mubin lalle ni kam ina ganin ka da kai da mutanenka da suke aikata hakan na bautan wani wanda ba Allah ba fi dalalin mubin kuna cikin bata mabayyaniya Imam al-Bukhari ya fitar da hadisi hadisin Abu Hurairah عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال daga manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace yulqa ibrahimu ko yalqa ibrahimu abahu azara yawmal qiyamah annabi ibrahim zai hadu da mahaifinsa azara gobe alqiyama wa ala wajhi azara qataratun wa ghabara akan fuska annabi ko akan fuska azar mahaifin annabi Ibrahim kenan akwai bakin duhu da kuma kurata ma mai ta gaba daya fa yaqulu lahu Ibrahim sai Ibrahim ya ce da mahaifinsa azara alam aqul laka la ta'sini shin dama ban ce da kai ba kar ka saba mini fa yaqulu lahu abuhu sai babansa ya ce masa fal yawma la a'sika yau dai kan ba zan saba maka ba fa yaqulu ibrahim sai ibrahim yace da yace ya rabbi ya ubangiji innaka wa'adtani alla tukhzini yawma yub'athun Allah ka mun alkaulin cewa ba za ka tozarta ni ba ba za ka kaskantar da ni ba ranar da za ka tashi mutane baki daya fa ayyu khizyin akhza min abil ab'ad to wani irin kaskanci ya kai girman kaskancin a ce babana an nisantar da shi daga barin rahamar Allah babana ne daga cikin halakakku kamar annabi Ibrahim yana neman ceto ne ga mahaifinsa Allah ya cece sa kar a masa azaba fa yaqulu Allah ta'ala sai Allah madaukin sarki ya ce inni haramtul jannata alal kafirin lalle ni kam na haramta aljanna akan kafirai kenan ba zai shiga aljanna ba saboda shikin ya mutu akan kafirci ثم يقال لإبراهيم sannan sai a ce da annabi Ibrahim ma tahta rijlaik me kalkashin kahuwan ka duba ka gani fa yanzuru annabi Ibrahim sai ya duba fa idha huwa bizikhin fa idha huwa bizikhin multathin yana dubawa sai ya ga namijin kura ya garwaye da jini gaba daya fa yu'khadhu biqawamihi wa yulqa fi nar sai a ɗauke sa ta hannayensa da kafuwansa a jefa da shi a cikin wuta ya mana Allah zai jirkita baban annabi Ibrahim ya mayar da shi wata irin kura namijin kura gashi dukka ya ɓaci da jini ko ya ɓaci da kashin kuran sai Allah ya sa a jefa shi cikin wutar jahannam sakamakon me kafircewa dai ya ƙi imani kuma annabi Ibrahim bai bar sa ba wani lokacin yakan kiransa ta hanyar kalmomi masu tafshi masu laushi don yi imani bai yi ba wani lokaci yakan zafafa masa duka bai yi imani ba kaga a cikin wannan aya akwai wani nau'i na zafafawa tunda cewa yi a tattakhidhu asnaman aliha yanzu zaka rika gumaka a matsayin Allah abun bauta wurinka inni araka wa qaumaka fi dalalin mubin lalle kam ni ina ganin ka da kai da mabiyanka da kuke bautar gumaka kuna kan bata mabayyaniya kaga ya zafafa masa ya nuna masa cewa abin da yake akai bata ce kuma mabayyaniya amma a wani wurin ya sassabta mishi kamar yadda ya tattauna da shi a cikin suratu maryam Allah ya bada labari wadhkur fi fil kitabi ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya id qala li abihi ya abati lima ta'budu ma lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a ya mahaifina me yasa kake bautan abin da baya ji baya gani baya amfanar da komai kaga yayi amfani da usulubi na sassautawa usulubi mai tabshi wurin jan hankalin babansa da kiransa zuwa ga tauhidi da ya kokarin ya bar shirka da kafirci ya abati ya mahaifina inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika ka sani ni kam wani bangare ko wani abu na ilimi ya zo mini irin abin da kai bai zo maka ba fattabi'ni kabini ahdika siratan sawiya zan shiryar da kai hanya madaidaiciya mi kakkau da babu karkata a cikin ta ya abati la ta'budu shaytan inna ash-shaytana kana lir-rahmani 'asiya ya abati inni akhafu an yamassaka 'adhabun min ar-rahman fatakuna lish-shaytani waliya qala araghibun anta an alihati ya ibrahim kaji amsar dai bas la in lam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya ya kore sa ya ƙi imani kaga sai zamanto sakamakonsa shine wuta gobe na kaya wasu daga cikin malamai sun yi ƙoƙarin su kore cewa azara ba baban annabi ibrahim bane ba wanda ba gaskiya bane ba zahirin alkur'ani ya nuna azara baban annabi ibrahim ne kuma ga hadisi ingantacce wanda ya tabbatar da cewa azara baban annabi ibrahim ne kenan babu damar ta korewa shi yasa imamu suddi ma ce ismu abihi azara sunan baban annabi ibrahim azara muhammad ibn ishaq shi ma ce azara abu ibrahim azara baban annabi ibrahim wa kadhalika nuri ibrahima malakutas samawati wal ard haka ne muke nuna ma annabi ibrahim malakutas samawati wal ard iko da mulki na sammai da kasai wal yakuna min al muqinin dan ya kasance daga cikin masu cikakken yaqin muke nuna masa girman sammai da ayoyin da ke cike da girman kasai da ayoyin da ke cike dan ya kasance cikin masu yaqin falamma janna alaihi al-layl lokacin da dare ya lullube annabi ibrahim bi ma'ana dare ya shiga ra'a kaukaban sai ya ga tauraro qala hadha rabbi sai ce to wannan wa shine ubangijina bi ma'ana yana jan hankalin mutanen sa da mahaifinsa dan ya nuna musu cewa abinda suka rika suna bautan shi kuma bayan Allah ba Allah bane bai cancanci bauta ba dan mutanensa sukan bauta ma rana sukan bauta ma gumaka sukan bauta wata sukan bauta tauraro da dare ya shiga annabi ibrahim ya kalli sama ya dubi tauraru sai dibi wani babba daga cikin tauraru sai ce hadha rabbi wannan shine lokacin da tauraron ya bace ya fadi qala sai annabi ibrahim ya ce la uhibbu afilin to ni kan bana son mai faduwa mai bacewa kenan kaga na jan hankalin mutanensa ne dan ya bayyana musu cewa abinda suka rika na bautar tauraro ba gaskiya bane ba tauraro ba Allah bane ba shi din ma sarrafa shi ake a fito da shi a fadar da shi a kada shi kaga mai gudanar da shi daban shi din baya gudanar da kanshi dan haka ba Allah bane ba falamma ra al-qamar bazighan lokacin da annabi Ibrahim ya ga wata bazigan ya bullo qala hadha rabbi sai ce to wannan fa shine ubangiji falamma afala lokacin da wata ya fadi ya bace qala la illam yahdini rabbi la akunanna min alqawmi adh-dhalin sai ce lalle idan ubangiji na bai shirar da ni ba tabbat zan kasance daga cikin mutanen da yake batattu ne bi ma'ana yana shan hankalin mutanen shi da ya nuna musu wata ba abin bauta bane ba wanda ke bacewa ya faɗi bai kamata ba a riƙe shi abin bauta to lokacin da ya faɗi ya bace kana cikin bukata wa zai biya ma bukata kenan haka yake so ya nuna musu kenan falamma ra'a shamsa basighatan lokacin da ya ga rana ta fito ta bayyana qala hadha rabbi sai annabi ibrahim ya ce to wannan fa shine ubangiji na hadha akbaru kuma wannan shine mafi girma idan ka kwatanta shi da tauraro da wata bi ma'ana rana ta fi tauraro ta fi kuma wata shine hadha akbar falamma afalat lokacin da rana ta fadi qala ya qaumi inni bari'un mimma tushrikun sai annabi Ibrahim ya ce ya ku mutane na ni kam na barranta daga abin da kuke shirka da Allah da shi bi ma'ana na barranta daga dukkan abin da kuke bauta kuma bai Allah inni wajjahtu wajhiya wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal ard ni kam na fuskantar da fuskata ga wanda ya kagi sammai da kasai gaba daya shi ya cancanta a masa bauta wanda ya samar da sama ba tare da ya ga modal a wurin wani ba ya samar da ƙasa ba tare da ya ga modal a wurin wani ba shi ya ƙage su ya fare su wanda da babu su shi na rika abin bauta ta hanifan ina mai karkace ma duk wata bauta wadda ba ta Allah ba ina fuskanta bauta Allah shi kadai wa ma ana minal mushrikin ni din bana daga cikin mushrikai bi ma'ana bana daga cikin masu tara Allah da wani wurin bautarsa shi yasa Allah madaukin sarki yake cewa inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyam lalle ubangijin ku abun bautar ku shine Allah da ya halicci sammai guda bakwai da kasai kwatankwacin su fi sittati ayyami a cikin kwana shida thumma stawa 'ala al-arsh sannan ya daidaita akan al-arshi yughshi al-layla an-nahar ya kallilbe dare da yini ya tulubuhu hafifan kaga dare yana neman yini sannu sannu wash-shamsa wal-qamar wan-nujum rana da wata da tauraro musakharatin bi amrihi ababan forewa ne da umarnin Allah madaukakin sarki shine ya forar da su shine ya samar da su dan su kasance amfani gare ku dan su kasance ayoyi da za su jan ku ku gano cewa akwai Allah madaukakin sarki kuma shi kadai cancanci abota masa amma rana wata tauraro bayu ne daga cikin bayin Allah ba abun bauta bane da za a kebance su da bauta kamar yadda ake bautar Allah an gane ko ala kushurara lahu al-khalqu wal amr halittu da al'amari nashi ne shi kadai tabarakallahu rabbul alamin albarkatun Allah sun yawaita ubangijin halittu gaba daya kuma Allah ya ce amman khalaqas samawati wal ard wa anzala lakum minas sama'i ma'a fa anbata bihi hada'iqa dhata bahjatin ma kana lakum an tunbitu shajaraha a ilahum ma Allah bal hum qaumun ya'jilu kaga annabi Ibrahim sai barranta daga dukkan ababen da suke bauta kuma bayan Allah ya nuna cewa ya kade ta bautarsa ne zuwa ga Allah shi kadai Allahn da ya kagi sammai guda bakwai da kasai kwatankwacin su Allahn da ya cancanci bauta mahaliccin komai da kowa ya karkace ma duk wani addini wanda ba addinin musulunci ba ya karkace ma duk wata bauta zuwa ga wani wanda ba Allah ba zuwa ga bautar Allah shi kadai shine hanifan shi yasa Allah ya yaba annabi Ibrahim wuri daban-daban a cikin alkur'ani Allah yana yaban annabi Ibrahim cikin suratul an'am qul innani hadani rabbi ila sirati mustaqimin dinan qiyaman millata ibrahim hanifa wa ma kana minal mushriki annabi Ibrahim da dai bai kasance daga cikin masu shirka ba haka Allah ya ce inna ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين واتخذ الله إبراهيم خليلا إمام البخاري يفتد حديث حديث عبد الله بن عباس daga annabi tsira da mace Allah sabbata a gare shi annabi ya ce innakum tuhsharuna ila Allah hufat hufatan uratan ghurlan annabi ce kudin za a tashe ku gaba ɗaya gaban Allah maɗaukakin sarki ba ku da takalmi ba ku da tufafi sannan kaciya ma ba ku da ita gaba ɗayan ku mutane haka Allah zai tashe ku gobe na kiyama funtaye ba ku ba mai tufafi tsirara za a tashi sannan za a tashi babu mai takalmi akan kafuwansa sannan shayin kama da aka yanke maka fata ta sallatu wannan fata za ta dawo kamar yadda take da kamar da Allah ce kama bada ana awwala khalqin nu'iduhu wa'dan alaina kama bada ana awwala khalqin nu'idu wa'dan alaina inna kunna fa'ilin wa awwalu man yuksa yawm al-qiyama ibrahim farkon wanda za a fara tufatar da shi gobe al-qiyama shine annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ina ganin kamata mu dakata saboda lokaci amma faɗa daidai Allah sami tare lada ko da muka mace haka Allah ya fi mana gaba ɗaya wassalamu alaikum wa rahmatullah